إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sabdu ta goma ga watan sha'ban hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 443 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab inda muka saba haduwa a karatun littafin at-tajrid sarih li ahadith jami' sahih wanda babban malami ahmad ibn muhammad bin abdullatif azzabidi wanda ya rasu hijira tana da shekara 893 ya rubuta allah ya cikin shi da rahama amin littafin a tajirid sarih li hadithul jami'u sahih littafi ne wanda wannan malami ikhtisarinsa daga babban littafi mai albarka biyayyen littafi bayan alkur'ani mai girma shine littafin sahihul bukhari kamar yadda sahibul alfiya ya ce wa laysa fil kutubi asahu minhuma ba'da alqur'ani wa li hadha quddima bayan alqur'ani a littattafan da aka rubuta babu littafi mafi inganci kamar littafin as-sahihul jami' Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin abin da za mu karanta saboda haka wannan littafi ne wanda yake ya kumshi sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke sun dangantu zuwa ga maki sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mana albarka hadisi na hudu ne za mu tashi go? na hudu ne? na? na uku ake yi a to ba ida na uku bago na uku shine wanne hadithi na aisha radiyallahu anha go a wace gaba muke na'am kenan muna a hadithi na uku a wannan littafi mai albarka shine hadithi na uwar muminai aisha radiyallahu anha wanda yake fadin hadisin da yake karantar da mu farkon wahayi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi wanda aisha radiyallahu anha take labarta abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka fara mushi da shi na saukar da wahayi shine mafarki wanda yake nagartaccen mafarki wanda mafarkin annabawan Allah aminci Allah ya tabbata gare su wahayi ne Aisha radiyallahu anha take fadin maki sallallahu alaihi wasallam an fara mushi da wannan mafarki wanda yake nagari bayan wannan kuma sai aka sanya mushi kaunar san kadaituwa a kogon Hira radiyallahu sallallahu alaihi wasallam har inda cikin wannan kadaita da yake Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya tardo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fara mushi da cewa yi karatu ɗaya bayan ɗaya har aka yi su uku inda maki sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da wahala ko nauyi na wannan haɗuwar shi da mala'ika jibril alaihi salam farkon haɗuwa ya shigo wajen sayyidatuna khadija radiyallahu anha ya ba ta labarin abin da ya gani sayyidatuna khadija kuma ta ɗebe mushi kewa ta yadda har ya zamanto ya samu kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallam a lokacin sayyidatuna khadija ta tafi da shi gurin waraka bin naufal wanda aka ce shi waraka ɗan ammin khadija ne radiyallahu anha ta ce masa saurari abin da ɗan uwanka zai faɗi sau da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kwashe labarin duk abin da ya gani ya gaya mawar abin naufal rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anu warƙa bin naufal aka ce ɗaya ne daga cikin mutanen da sun yi addini wanda yake na kiristanci a da kenan sun karanta littattafai na al'ummomin da suka zamanto sun gabata maji salasa yana gaya mushi sai ke cewa ai wannan shine namusul ladhi nazala ala musa shine ma'abucin sirru alladhi nazzala Allahu ala musa wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da shi ya turo shi ga annabi musa warqa bin nawfal yace ya laitani fiya jaz'an ina ma a ce ina maji karfi a cikin kwanuka aikoka ko annabtarka laitani akuna hayyan ina ma a ce ina halin rayuwa ma'ana ina rayayye idhi yukhrijuka qaumuka a lokacin da mutanenka waɗannan ƙurishawa za su fitar da kai daga makka sallallahu alaihi wasallam ya yi mamakin jin haka daga bakin waraka ganin matsayin shi a lokacin a cikin jama'a wadda suke ta ƙurishawa waraka ya ce a mukhurji yahum yanzu su masu fitar da ni ne daga garin makka tare da izzata da matsayina tare da yadda nake da mana'a nake da kariya za su fitar da ni to haka al'amari yake waraka sai yake ce mushi kasantuwar waraka ya karanta littattafai na al'ummomin da suka gabata lam yati rajulun qattun bi mithla ma ji'ta bihi illa udiya aw uziya da ɗaya ba a samu wani mutum ba da zai zo da irin abin da ka zo da shi na tauhidi na gaskiya face an cutar da shi mutane annabi shu'aib haka suka ce lanukhrijannaka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina lalle zamu fitar da kai ya kai shu'aib da waɗanda ma suka bada gaskiya da kai daga garinmu ko kuma in ba haka ba sai dai ku dawo fa cikin tafarkin mu ku dawo kan addinin mu haka waɗanda suke kafare suka gaya ma dukkanin masu imani waɗanda suka gabata shi yasa waraka ginu akan cewa haka ɗabi'ar mutane take tun jimawa babu wasu wanda aka zo musu da gaskiya face sai sun cutar da wanda ya zo musu da gaskiya ɗin sau da aka lam ya kara jirin ƙattun bi misali ma ce tabi illa uziya wani yi da rikini yau muka warƙaci in har yinin aiko ka ya cin muni ma'ana aka aiko ka annabi manzo kenan aka aiko ka manzo saboda yanzu a lokacin sallallahu alaihi wasallam yana matsayin annabi saboda nubi'a bi qira'a an turo shi annabi an bashi annabta da iqra'a wa ursila bil mudaththir yace wa in yudrikni yawmuka in har yinin aiko ka ya cin mun ina raye la ansurannaka tabbas zan agaza maka zan taimaka maka nasaran wani irin taimako mu'azzaran wanda yake mai karfafa baya wanda yake mai taimakawa mai agazawa sau dama Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ne ya turo manzala sallallahu alaihi wasallam litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu saboda ku karfafi bayan shi saboda haka yace nasaran taimako mu'azzaran wanda yake mai karfafa baya ma'ana taimako wanda yake kakkarfa summa lam yanshab waraka daga nan kuma waraka bai zamanto ba ya yi wata doguwar rayuwa sau da aka an mata sai warka ya zama to ya mutu lamiyan shabu warka warka bai zauna ba a cikinsu an tufiya allah subhanahu wata'ala sai karɓi ranshi saɓanin ruwaya da waɗansu daga malaman tsira suke ambata cewa sai a shekara ta tara ya rasu sau da aka kenan har a lokacin kenan wa fatarar wahayi sai kuma aka samu fatara ta wahayi wanda fatara ta wahayi shine jinkirtuwan zuwan wahayi wanda aka samu waɗansu 'yan kwanuka kafin mala'ika jibril alaihissalam ya kuma dawo ma manzala sallallahu alaihissalam tsakankanin sabkar da ayoyi biyar na farkon suratul alaq ikira'a da kuma kenan suratul muddathir an samu wani ɗan tazara a wannan tsakankanin wanda kuma a tsakanin ne waraka radiyallahu ta'ala anhu ya zamanto ya rasu wannan hadisi wanda ya fa hadisin da yake ba da labari na babban alkhairi ga wannan al'umma shine alkhairi na aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake tunatar da bayi irin wannan ni'ima laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim to wannan hadisi ya karantar da mu mafari na aiko wahayi zuwa ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam matakai matakai na sabkar da wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mataki mataki guda nawa ne aka bi wajen sabkar da wahayi mataki nawa aka bi hanyoyin da wahayi yake zo ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kamar guda nawa ne na'am bakwai da wanne da wanne na'am arru'ya salihah na'am mala'ika zo mishi a sifa ta ta mala'ika ko ya zo mai a sifa ta ɗan adam kenan aha na'am wanda zai zo mai kamar yanayin ƙarar ƙararrawa wanda shi ne fi ba da wahala sai kuma na'am shi ka faɗe shi aiki mawarki saliha shi kahara kenan na ilhama inna ruhar kudusi na fasa fi ruhi wanda ake jefa masa a zuciya shigo sai kuma na kenan yin zance da Allah subhanahu wa ta'ala go sai kuma na gaba da gaba ma'ana kafahan wanda ake tantaunawa akan ya ga Allah subhanahu wataala hili sallallahu alaihi wasallam ko bai ganshi ba Imam al-Bukhari ya maimaita wannan hadisi a Bada'ul Wahyi zikrul malaika a ta'bir suratul muddathir tafsir ya kashi a tafsir na suratul muddathir haka dai a tafsiri na suratul iqra nan ma ya maimaita shi haka kuma ya kawo shi dai a babul adab shi ma raf'ul basari ila sama duk ya ambata wannan sai na gaba wa an jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa yuhaddithu an fataratul wahyi fa qala fi hadithihi baina ana amshi id sami'tu sawtan min as-sama'i فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعفت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع حديثنا جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وان يا رسول هجرتنا لشكرا سبعين دا ترى باين يا مكمتي shine Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake bada labari shi ma dangane da sabkar da wahayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu Jabir yana bada labari an fataratul wahayi dangane da yankewa da aka samu fatara da aka samu yankewa na sabkar da wahayi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah al-Ansari ne mutumin Madina ne wahayi kuma an fara saukar da shi a makka kenan yana ba da labarin abin da kenan ya zamanto ya rawaita ya ji sahabbai sukan jin kenan abu na abin da ya faru ko da wajen yan uwansu sahabbai ne huwa yuhaddithu shi jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu wanda ɗaya ne daga bakwai waɗanda adadin hadisansu ya hidibu daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu halin yana ba da labari an fataratul wahayi akan yankewa da aka samu datsewa da aka samu na wahayi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala fi hadithi sai Jabir bin Abdullah yake fadi a cikin hadithin shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace baina ana amshi baina a lokacin da halin da ana ni amshi nake tafiya id ba shiri sami'tu sautan sai na ji wani irin sauti minas sama'i daga sama manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗin halin zuwan mala'ika jibril alaihissalam na biyu bayan sabkar da ayoyi biyar farkon suratul alaq abin da ya biyo baya sabkar da kenan suratul muddathir maji sallar sai ce baina ana amshi a lokacin da ni nake mai tahiya id sami'tu sauta minas sama hikima na samun yankewa na wahayi bayan an fara sabkar da suratul alaq sai kuma aka samu datsewa ta yadda aka samu tazarar wasu kwanuka yanzu shauƙin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ƙaru dama kuma abin da ya shafi karantarwa ko tunatarwa ma ana buƙatar jefi-jefi kamar yadda sahabi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya takhawwalu na bil mau'izati karahiyatu sa'amatu alaina manzo Allah sarsa yana mana jefi-jefi da wa'azi dan gudun kenan samun kosawa a gare mu to yanzu nan ma bayan an fara sabkar manzala sassan wahayi sai kuma aka yanke yanzu kuma bayan nan mi sai aka dawo kaga sai zama akwai mi matukar shauki cikin abin saboda haka duk abin da aka kombi ba a yi shi ba yanzu aka dawo ka abin sai kaga ana dawowa da mi fawa da kuma karfin gwiwa sama da wannan to shine hikimomin Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amurra da ake samun yankewa an fatara tola fa qala fi hadisi baina ana amshi lokacin da ni nake tafiya id sami'tu sautan minas sama ba shiri sai na ji wani irin sauti minas sama'i daga sama farafa'tu basari sai na daga dubina fa idhal malaku alladhi ja'ani bi hira'in sai ga maka mala'ika alladhi ja'ani bi hira'in mala'ikan da yazo min ina cikin kogon hira almalak kenan wanne wannan dai mala'ika sai ƙara bayyana ma allazi ja'ani bi hira'in wanda dai zo min a kogon hira wane ne mala'ika jibril alaihi salam shugaban mala'ikun Allah gabaki daya ma'ana sai ga maka shi hadiran ma'ana halin kasancewa shi yana halarce sannan kuma jalisan yana zaune ala kursiyin a saman wata irin kujera bainas sama'i wal ardh kujerar da ita ba a ƙasa ba ita ba a sama ba kenan tsakankanin sama da ƙasa wannan kujera ta mala'ika jibril alaihi salam sai na ji ya ƙwalla mini kira saboda haka ina ɗaga kai da na ji wannan sauti sai ga maka wannan mala'ika allabi ja'ani bi fara'in jalisun halin kasancewa shi yana halarce na zaune ala kursiyin wata irin kujera bainas sama bil ard far'iftu minu sai na razana na tunzura minu daga ganin shi sai abin ya bani tsoro lalle ganin mala'ika musamman a irin wannan hali wanda ya saba ma abin da ɗan adam ya saba gani zai iya samar da mi wani nau'i wanda yake na razani da kuma tunzura wanda ma'aikan Allah amincin Allah ya tabbata gare su yakan bujiro musu irin ɗabi'a da takan bujiro ma ɗan adam saboda haka manzo Allah sarsa ya ce far'iftu min sai na zamanto na tunzura daga ganin shi saboda yanayin wannan hali da na gashi farajatu yace sai na koma zuwa ga iyali na sababin mi wannan razani da na samu a lokacin faƙultu sai na dinga cewa zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni kamar dai wancan karo wanda yake na farko ruwaya ta muslim kitabut tafsir dathiruni dathiruni alillibe ni alillibe ni duk dai ma'ana daya fa'anzala Allah sai Allah subhanahu wataala sabkar da ya ayyuhal muddathir kenan ka dauki dathiruni dathiruni sai zama ya ayyuhal muddathir tahiyin da ce da wannan saboda haka sai aka sabkar mun da wannan ma'ana ya ayyuhal muddathir a cikin amfani da cewa ya ayyuhal muddathir ya kai wannan bawan Allah wanda ka lulluba a cikin nan gurin da akwai wani ɗebe kewa da akwai wani tausasawa malamai suka ce a cikin wannan kiran da aka ma manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka dau almuddathir ko almuzammil diddai ma'ana ɗaya ma'ana ya wanda ya lulluba da tufa ko kuma wanda yake lullube da mayafi wanda yake na annabta um to yanzu tashi fa anzir kai gargadi ma'ana yanzu kuma mi manzanci isar da sakon Allah subhanahu wataala ma'ana ka tsawatar ma ka tsawatar musu da azabar Allah subhanahu ta'ala ga dukkanin wanda ya ima bai imani da Allah ba a cikin nan da akwai dalili malamai suka ce wanda yake nuni akan cewa an umarce shi da yin gargadi da yin wa'azi ƙarshen sabkar masa da wahayi saboda ya aka zo da fa'u kum fa'anzir tsayu kenan fa'anzir ka isar da sakon Allah subhanahu wata'ala sai kuma ba ambata bishara ba suka ce bishara dan takan kasancewa ga wanda ya riga ya shiga musulunci kenan saboda haka kum fa'anzir tsayu ka isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ila qaulihi har izuwa fadin Allah war rujza fahajur gumaka fahajur ka kaurace musu fahamiyal wahmi daga nan kuma sai wahayi ya zarce sai wahayi ya yawaitu ko ya bibi juna wata taba'a ya bibi juna a wata nuska wata watara sai zamanto wahayi ya bibi juna daga nan gurin kenan bayan an samu wannan yankewa suratul muddathir ta biyo baya daga nan kuma sai aka ci gaba da turo da sakon wahayi zuwa ga mahaifi sallallahu alaihi wasallam a bisa gwargwaron yadda gaba ya kama har tsawon shekara ashirin da uku ana sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na alkur'ani in wani al'amari ya sabka sai a sabkar da aya manzo sara sai umarci sabai da rubutawa in an sabkar da wata a sa guri kaza haka haka haka har alkur'ani baki ɗaya cika addinin Allah subhanahu wata'ala ya cika wannan shine abin da Jabir bin Abdullah ya ba da labari kenan akan samun tazara ko kuma yankewa na sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi wanda anan zamu ga matsayi na malaika Jibrilu alaihi salam wanda shine abin wakiltawa a bisa sabkar da dukkanin sako ga manzannin Allah aminci Allah tabbata a gare su wa ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil shiddatan وكان مما يحرك شفتي فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ مالا يا كامن حديث نبي روان دي رويتشي daga tekun ilimi na wannan al'umma sannan kuma ma'abucin tarjama al'ur'ani shine abdullahi ibn abbas baban khulafa ɗaya daga al'abadula wanda suke al'arba'a suwa ne ne al'abadula al'arba'a abdullahi abdullahi guda hudu suwa ne ne tunda akwai al'abadila wanda suke al'arba wanda suke yi zamani ɗaya in ka ɗauki al'abadila wanda suke na sahabbai wanda ibn abdulbar ma ya ka cikin al'istiyab sun kai wajen 300 wanda abdullahi abdullahi to amma su waye al'arba abdullahi bin umar bin masud bin amur bin as a babu ibn masud daga matasa ibn umar bin amr bin as bin abbas guda ɗaya rage ko ibn zubair ibn zubair kenan matasa an ka sayo ibn masud kenan ai ka sayo sahihan alkawali ce kuma matasa ne kenan su yasa ake ce arba'in tunda abdullahi abdullahi suna da yawa amma na al'arba sau da haka wannan yana daga ciki radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rasu bayan ya makamci a ta'if shekara ta 68 yana da shekara 90 yana da shekara 71 a bisa kauli wanda yake ingantacce a kwanuka na ibn zubair kenan kuma yana daga cikin almuksiruna wajen ruwayar hadisi wanda su suke da hadisi sama da dubu radiyallahu ta'ala anhu yace la tuharrik bihi lisanak yana tarjama faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake gaya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin farko-farkon sabkar ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wahayi ma'ana yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dinga karɓar saƙon Allah ya dinga karɓar alƙur'ani a farkon sabkar mashi da alƙur'ani wannan a ciki da akwai koya ma mai koyan sanar da mai koyan alƙur'ani cewa fa alƙur'ani karan farko sai an sha wahala sai fa an ci kwakwa wani littafi ne na Allah subhanahu wata'ala zancen Allah wanda ya sha bamban da duk littattafai in ka ga mutum da ƙur'ani a cikin zuciyar shi to ba ba haka bane kawai tubus akwai fama da gogeggeniya da abin nan saboda haka kenan wata kyauta ce ta Allah subhanahu wataala wadda labudda sai an sha wahala mun ga farkon suratul alaq yanda aka sha to kuma wajen kwamawar ma'aki ya lamarin yake la tuharrik bihi lisanaka Allah subhanahu wataala ce la tuharrik bihi karka dinga mammotsawa bihi da shi alqur'ani lisanaka karka dinga yawan kada harshen ka li ta'jala bi dan kai gaggawa wajen karantawa in mala'ika jibril ya karanta maka karkarin ga gaggawa da harshenka wajen wannan ƙala ya ce kana rasulullah sallallahu ya ce abin da ya faru ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance kenan waye ga ma ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi kana rasulullah sallallahu ma'aiki sallallahu ya kasance yu'aliju yana gogegeniya yana fama yana kokowa minat tanzili ta hanyar sabkar mai da alqur'ani shiddatan yana gogegeniya da tsanani ma'ana wahala da kuma fama wakana wannan fama da yake gogeggeniya da yake wahalan nan da yake sha wajen karanta ƙur'ani min ma yi har riku shafatai yana daga abin da ya sabbaba ya sa ma'aiki sanasa yake mai yawan kada shafatai leɓunansa tare kuma da harshen shi sallallahu alaihi wasallam da zaran malaika jibril ya karanta mushi aya to sai dinga sauri ya faɗi da gaggawa da harshen shi da kuma leɓunansa wajen kenan mi karya manta abin da yake gaya mushi saboda aka yi cewa kana mai mai haruku shaftai faƙala ibn abbas abdullahi ibn abbas sai yake gaya ma ɗalibansa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wa ƙala ibn abbas sai ibn abbas ya ce fa ana uharrikuhuma ni ma zan motsa muku huma su su biyun nan leɓuna na fa ana uharrikuhuma laka ni ma zan motsa leɓuna na gare ka ya kai sa'id ibn jubair kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada su yake motsa su wa qala sa'id shi ma sa'id ibn jubair sai yace ana uharrikuhuma ni ma zan motsa muku lebuna kama ra'aytu ibn abbas kamar yadda ido da ido naga ibn abbas yuharrikuhuma yana mai motsa su fa harraka shafatai wannan shi ake cewa at-tasalsul daga kenan sa'id ibn jubair abdullahi ibn abbas sun haɗu a kan mi karantar da siffa kenan sun bibi juna akan karantar da siffa wadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya hakaito ma ibn abbas irin yanda yake motsa lebunan wanda kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi ma manzala sallallahu alaihi wasallam cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bi saboda bayan da za a yi lebe motsa wajen karatun Qur'ani hele mi harshe saboda harshe shine jagoran duk wani motsami bangarora na baki na karatun alkur'ani ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibn abbas yuharrikuhuma fa harraka shafatai sa'id ibn jubair fa harraka shafatai yace saboda haka manzo Allah sallallahu fa harraka shafatai sai ibn sa'id ibn jubair sai motsa lebunan sa fa anzalallahu ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala shine sai sabkar mamaki sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi karka dinga motsawa bihi da wannan alkur'ani lisanaka harshenka ya rasulullahi ka dinga yawan motsa harshenka lita'jala bi dan saboda kai gaggawa akan karbar shi daga bakin malaika jibril alaihi salam inna alaina Allah subhanahu wata'ala ce inna alaina lalle yana a gare mu ya kai manzon mu inna alaina yana a gare mu jama'ahu tattara maka alkur'ani wa qur'ana da kuma karantawa kenan la tuharrik ya Muhammad karka dinga motsawa bihi sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'ani lisanaka harshenka kafin malaika jibril ya ida karanta ma qur'ani li ta'jala bi wai dan kai gaggawa karban magana ko cafar ayata alqur'ani da gaggawa daga bakin malaika jibril dan kar ta kubce maka sha'abi yace ajjala bihi min hubbihi iyya malaika jibril ya dinga gaggauta halishin shi saboda yadda yake kaunar qur'ani manzo Allah sarsa afu saboda haka malaika jibril yana faɗi ne sai gaggawa ya cafka kafin mi ya zamanto ya ida saboda haka inna alaina Allah subhanahu wataala ce lalle alaina yana a gare mu jam'ahu tattara maka alqur'ani wa qur'ana da da kuma karantawar ka ma'ana har da cewar da zai zamanto kai duka mu ne muka dauki nauyin wannan qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace jama'ahu laka sadruk shine tattarawar a gare ka sadaruk ta kirji kenan sadaruka jama'ahu laka tattarawa a cikin mi kirjinka da zai tattara maka wa taqra'ahu sannan kuma wa taqra'ahu ka ji ka har da ce shi mi alaina yana gare mu fa idza qara'nahu a lokacin da qara'nahu muka karanta maka shi aka karantar da kai qur'ani fattabi'i to yanzu ka dinga bin qur'ana karatun na mala'ika jibril alaihi salam qala fastami'i lahu ka saurara ma mala'ika jibril wa ansit sannan kuma kai shiru thumma inna alaina bayana sannan kuma inna alaina bayana thumma inna alaina sannan yana a gare mu Allah subhanahu wataala yace an taqara abu zai zamanto ka iya karanta shi fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma ke zama bayan nan idza atahu jibril a duk lokacin da mala'ika jibril yazo istama'a sai zamanto ya saurara fa idan talaqa jibril in mala'ika jibril ya tafi qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ki sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ya karanta wannan hadisi kamar yadda wannan alkur'ani kamar yadda mala'ika jibril ya karanta mi ko da sura ce kai ko da daga farkon qur'ani zuwa ƙarshe mala'ika jibril zai karanta ma ma'aiki daga nan to kawai ma'aiki yana saurare ana ida kuma gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam zai karanta gabaki ɗin qur'ani saboda Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana wannan mun ɗauki gabarar kenan mi jama'ahu tattara maka cikin ƙirjinka sallallahu alaihi wasallam wa ƙur'ana da kuma kenan karantawa ma'ana har da cewa thumma inna alaina bayana sannan bayyana ma mutane tafsirin shi da ma'anonin shi wannan ma mun dauki nauyi mu ne zamu sanar da kai yanda zaka yi wannan Imam al-Bukhari ya maimaita wannan kitabu tafsir na suratul qiyama inna alaina jam'ahu wa qur'ana haka ababe na fa'iza qara'nahu haka ababe na fada'ilul qur'an at-tartil na qira'a haka a kitabu tauhid shi ma yazo da shi la tuharik bihi lisanaka ya maimaita shi gurare daban-daban malamai suka ce a cikin wannan hadisi zamu ga akwai tasalsul bangaren siffanta kenan lebe yanda ya zamanto yana karantawa a cikin zamu ga da akwai wannan sannan kuma suka ce a nan gurin ya nuna al-istima' sauraro shine mafi keɓantuwa saboda cikin sauraro da akwai mi karkata kunni akwai karkata kunni saboda haka kenan yin shiru shi kuma kawaici ne bai zamantarwa tilas idan mutum ya yi shiru kuma ya karkata jin shi nawa ne mutum bai magana amma za a faɗa abu bai san ba menene abin da aka faɗi amma karkata ji shine abin da yake kenan abin da yake sama da wannan mutum ya zamanto ya ba da kyakkyawan sauraro wajen karɓar ilimi kuma hanya ce wadda mutum bayan da za a iya zamanto ya samu kiyayewa ilimi da kuma fahimtar ilimi dole sai an samu wannan al'istima kyakkyawan sauraro da kuma al'istika karkata jikinka ɗayan da ana karanta ma abin kana kiyayewa saboda haka a ciki zamu ga da akwai ɗaukar nauyi wanda yake na jama'a fi sadari tattara Qur'ani a kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na biyu tilawa shi iya karanta Qur'ani din sannan kuma na uku tafsirin shi da bayanin shi duka wannan Allah subhanahu wataala dauki nauyin shine zai dinga yi ma maki sallallahu alaihi wasallam wannan sannan zamu ga cewa lalle alqur'ani dukkanin wanda zai koye shi labudda wajen hore maka halshi shine asalin zaka ga bayan da za mutu ya ce ya iya karatun Qur'ani ba tare da makaranci ba ya zaunar da shi ya koya mai yadda ake sarrafawa da harshe ga inda za a yi kaza ga inda za a yi kaza ga inda kaza yake wannan shine horewa kai kuma ka yi kokarin ka sabar ma harshenka da bakinka yadda ake to shine asali a wannan shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya gaya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan sannan kuma akwai ladabi ciki a lokacin da mai darasu yake maka darasu to za ka saurara ne sai ya da karanta ayar ka karanta sabanin yadda wasu gardawan za ka ga sai su dinga yin karatun tare da alaramman da yake karanta musu sau da aka sai a dinga tafiya tare ma'ana shi kenan ya iya yanzu kawai gyara ne da wasu abubuwa a'a yanzu za ka saurara ne in an karanta kai ma kuma sai ka yi ne sai ka zamanto ka karanta a lokacin da ake karanta maka wa anhu radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم وعنه دقدي قريشي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يكي فدين hali na ɗabi'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance ɗabi'arsa ce wanda aka halice shi akai ajwadan nasu shine mafi yawan kyauta na mutane mafi yawan baiwa na mutane aka ce aljud shine baiwa alkaram wanda i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi shi aljud yafi as-sadaqa saboda ba da abin da ya kamata da kuma wanda ya kamata sau da haka kanar su ajiwadan nas manzala sassan shi ne ajiwad a nan gurin da akwai siffanta keɓantacce kyauta ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda wani bai yi tarayya da shi ba shi yasa sai ya zo da siga wadda take nuni akan tafadil cewa ajiwadan nas sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyauta mafi yawan kyauta alal itlaq na mutane hadisin jabir bin abdullah ya ce masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala la qatul ba a taɓa zambayar ma'aji sallallahu alaihi wasallam wani abu ba sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan abin da ɗaya sallallahu alaihi wasallam inna allaha jawadi mai hubbar jud Allah subhanahu wata'ala mai matsar kyauta ne Allah subhanahu wata'ala yana son kyauta shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya ɗabi'antu da wannan maki ya ce ana ajwadu waladi adam ni ne mafi kyautar dukkanin ɗiyan annabi adam wa ajwaduhum ba'di yace amma wanda yafi kyauta cikin bil adama in ka fitar da ni rajulun allama ilman mutumin da Allah ya bashi ilimi fa nashara ilmahu kuma ya da ilimin sa wa rajulun jada bi nafsihi fi sabilillah he mutumin da ya sadaka da gudan jinin shi ya sadaukantar da ran shi dan addinin Allah ya zamanto ya daukaka saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ajwadan nas kaga yana daga kyautar ma'aiki yama wanda yake makiyin shi kafiri wanda ba musulmi ba ya mai kyauta daga wannan dutsen zuwa wancan dutsen na tunin dabbobi tsara sai ce duk kwashe wannan abin gabaki daya to kaga ajodin nas kenan ba gaba wani mai kyauta shi yasa ce ma ajodin nas mafi kyautar dukkanin mutane da aljannu alal itlaq a bil adama ba a yi ba mai kyautar shi a aljannu ba a yi ba mai kyautar shi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da wannan tun da ya ga Allah subhanahu ta'ala yana daga sunan shi aljawad ya sifanta da siffa wacce take ta kyauta manzo sallallahu alaihi yana kaunar siffantuwa da siffa ta Allah subhanahu ta'ala. wa kana manzo Allah sallallahu wa kana ya kasance ko yana kasancewa ajwad mafi kyauta ma ya kunu fi ramadan lokacin da yake zamantawa a ramadan ma'ana a lokuta na watan ramadan haina yalqahu jibril a lokacin da ke haduwa yake haduwa da malaika jibril a can ya siffanta mana cewa manzalan sassan shine ajodin nas ya siffanta kuma kyautar shimi ta fin yawa wa kana ajodi yakan zama tsawa mafi yawan malala kyauta ma yakunu fi ramadan lokacin da ya samu kanshi a watan ramadan kuma a watan ramadan ma wani lokaci haina yalqahu jibril a lokacin da malaika jibril yake haduwa da shi wani lokaci yake haduwa da shi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan malaika jibril yana haduwa da maki sarsa a kowane dare daga watan ramadan fa yudarsu alqur'ana sai dinga tukurin alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe anan zamu koyi ɗabi'u guda biyu ɗabi'a ta farko kasantuwar mutum ya zamanto mai yawan baiwa mai yawan kyauta alkhairi ne ɗabi'a ta biyu yawaita kyauta a watan ramadan watan ramadan sannan kuma watan ramadan musamman kenan lokuta waɗanda suke na dare sarka sarkatu sirri ka zo ka ƙyarƙyar gidan mutum ya rufe ka sabke mushi alkhairi ka ƙyarƙyar gidan wancan ka mushi a watan ramadan ana son mutum ya zamanto teku wajen kyauta da kuma alkhairi da juna wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan sannan ana son mutum ya zama mai yawan kyauta a lokacin da yake haduwa da mi ahlul khair mutanen kirki lokacin da kai baki ko kai kaza to ka zamanto alkhairinka ya lalluku fa idarasul qur'an ya nuna alqur'ani shine fiyayyen zikiri karatun qur'ani babu wani zikiri sama da karatun qur'ani shi yasa a watan ramadan sai zaman tomi shine aka fi so a watan ramadan wannan ya nuna babu zikiri sama da mi karatun qur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas lalle ma ce sarasa ajwadu bil khair shine mafi baiwa mafi kyauta da alkhairi min arrihil mursala daga iska wacce take a bar aikowa da sako arrihul mursala ita ce wadda Allah subhanahu wataala yursilu riyaha bushran bayna da rahmati take zamantawa bishara gaba ga sabgar da ruwan sama rahmar Allah subhanahu wataala to ita ce arrihul mursala iska mai zawwa da sako na alkhairi wadda cikin ta babu wani abu wanda yake na sharri face sako na alkhairi na ruwan sama shi yasa ya aka ce almursala wacce take sakakkiya a bar aikowa tare da sako to wannan iska din kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairinta da kuma albarkarta yafi wannan ma'ana wannan hadisi abinda ibnu abbas yake karantar da mu kenan halin maki sallallahu alaihi wasallam na mudarasa na alqur'ani cewa bayan mala'ika jibril ya sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi alqur'ani wanda an sabkar da alqur'ani a watan ramadan bayan yana karantar da ma'aji sarsan qur'ani tsawon shekara 23 to akwai bujirawa na gabaki ɗaya kafin qur'ani ya kare kaga anan gurin bayan kana karɓa ayoyi tsunguye-tsunguye na ƙur'ani to kuma ana son ya zama mi akwai wani nau'i wanda yake na kenan nazariyan wanda zai zama gabaci ɗaya an bibiye shi kuma sai ka dinga bin gaba gaba gaba gaba shi kuma kaɗan kaɗan kaɗan kana mushi wani karatu na ƙwarewa hafi gubin hajar ya ce hikima a cikin wannan tukuri na alƙur'ani tunda mudarasa da aka ce yudarisuhu shine ko dai ka ɗauka misali za su dinga yi bisautin wahid ko kuma misali irin tsari na tukuri wanne karanta rubu ana saurare wanne karanta rubu mazala sai karanta rubu malaika jibril yana saurare suka ce cikin mu da rasa ta alqur'ani hafiz yace da akwai jaddada kenan abun abin da maki sala sai saba da shi nami hukumce hukumce da kuma umarnin Allah subhanahu wataala wanda a cikin wannan za a samu wadata ta zuci wanda wadata ta zuci kuma in bawa ya same ta wannan zai kai shi zuwa gami yawan kyauta ta hili shi kuma kenan kyauta a shari'a shine ita'u ma yanbaghi liman yanbaghi shi yafi gamewa akan sadaka malamai suka ce lalle cikin nan da akwai takhsisun ba da takhsis ala sabilit tarattu keɓanta bayan keɓanta a fuska ta hawa mataki mataki ma'ana na farko mi an fifita kyautar manzala sassa akan kyautar kowa sannan aka fifita kyautar manzala sallallahu a lokacin mi watan ramadan kuma ta fi yawa sannan aka kwatanta kyautar manzala sallallahu da iska wacce take a bar sakowa sakakkiyar iska wajen mi saurin yanda yake gaggawa kyauta din ta hi iskar wannan gaugawa kyautar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma akan ni dawwama akan kyauta ta manzala sassa yanda yake dawwama akan yin wannan kyauta ta shi malamai suka ce a cikin nan lalle da akwai halacci na kaiwa mubalaga wajen tashbihi kaiwa mubalaga wajen kamanta abu sannan hikima ta mudarasa na alkur'ani suka ce shi ma dan ya zamanto akwai bujiro da alkur'ani zuwa ga wanda ya fika kwarin harda ko kuma ya fika sanin alkur'ani bayan ka hardace qur'ani to abinda ake so ka leka wani wanda yake mahir a bangaren alkur'ani wanda yake gwani sai ka karanta in gwani ya ce kai ma ka iya kenan yanzu kai ma ka zama gwani shi ne hikima ɗin saboda haka kenan ya zama to ka karanta shi wajen wanda ya hika iyawa to suka ce a cike da kwaina da kuma yawan kwamami alkur'ani za ka ga wanda ya dinga zama gurin tukuri ko ya arab ɗin ƙur'ani ba ɗaya ba ne da wanda bai ba ko ka samu abokinka ku dinga yi za ka ga duk gurin da za a kama ka shi to zuwan nan gurin da wahala kuma me ka ƙara samun kuskuren wannan gurin zai zama to ka zauna ya zauna maka da kyau kirmani ya ce don saboda a samu tashwidi na alƙur'ani tashwidin ƙura wasu kuma suka ce saboda kyautata ƙur'anin da kuma kiyaye shi da kuma duk abubuwan da suke da alaƙa da wannan saboda haka musamman kuma a wata na ramadan wanda yake mai albarka kenan wannan duka ya karantar da mu wannan nawawi Allah cikin shi da rama ce cikin wannan hadisin da akwai fa'idodi abu na farko akwai zaburarsu akan yin kyauta a kowane hali ana son musulmi mun gaji kyauta mun gaji alkhairi addinin mu addinin alkhairi ne da kyauta manzon mu sallallahu alaihi wasallam ba taba bayin wani mai kyauta mai alkhairi kamar ma aki sallallahu alaihi wasallam to mu mabiyan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamanto abin bada misali wajen kyauta kar ya zama makwabtanka ba su san ba alherin ka da kyautar ka kyautar da zaka dinga musu zai jayo ma alkhairi mai dimbin yawa zai jayo ma alkhairi akan zuriyar ka ma in ban manta ba hadisi wancan wanda Aisha radiyallahu anha na bada ilwahi me take cewa kalla wallahi ma yakuzik Allahu abada innaka la tasilu rafiq wa tahmilu al-kal wa taksubu al-ma'dud wa tuqdi al-tayb wa tu'inu ala nawaib al-haqq aka ce duk wanda ya sifanta da wannan abin to ba zai tutarta ba in ka zama mai haka zuriyar kama Allah subhanahu wataala zai yi musu albarka dukiyar da zaka bari Allah subhanahu wataala ba zai tozarta ta ba iya daga surran da zaka ga mai kudin da zai mutu ya samu kare arziki da ko ya zamanto dukiyar gaba ɗaya ta watsi da kuma wanda zai mutu kaga Allah ya ma abin albarka kana abuhuma salihan saboda haka in ka zama nagartacce mai kyauta to har bayan kama Allah subhanahu wataala zai albarka ga wannan to a matsayinka na ahlus sunna ya kamata duk inda makwabtanka suke su san alherinka kuma kakka takaita alkhairinka ga sai masoyanka maci sarasan da ya ba wancan tulin awakai suwa ɗin shi ne kidan kaga wanda matsayin makiya ne kafirai ne saboda ita kanta ma kyautar tana jayo kauna ta hadu ta hadu amma duk inda ka zama baka alheri baka kyauta mai mawadaci kake koya kake to wannan zai dinga yawaita mami makiya amma ko makiyin ne in kana mashi kyauta bi izinin lahi za a waye gari zai zama tomi masoyinka saboda haka kenan ana buƙatar musifanta da wannan a watan ramadan kuma ya zamanto mun lillinka mun rubanya akan wannan sannan kuma alkhairi ne wa ma faqatum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar Allah subhanahu wataala zai mai muku manzala sa sai ce salatul uqsimu alaihinna uku ina rantsuwa akan su ma naqasat sadaqatun min mali da ɗin sadaka ba za ta tauye ba za ta rage dukiya ba sannan kuma ana son yawaita ta mi nauyaci a watan ramadan sannan kuma ana son mutum ya zama yana yawan alkhairi inda ijtima ahlul khair lokacin da ahlul khair suka hadu ina ahlul khair suka hadu a watan ramadan kun zo ku misali an zo sallah masallaci ka samu dabino an zo shan ruwa an zo gurin wa'azi ka samu irin sadaka ta ruwa ana zani ka raba ma mutane wata rana ka shirya abinci ka kama mutane an ce ma bakin malamai sun zo ka yi ta kokarin hidima irin na sabai ni zan dauki nauyin su ni zan yi kaza wancan ni zan dau nauyin shi ni zan ya zaman to misali ni kenan kai wai ta waɗannan ababe din to ana buƙatar kenan mutum ya zaman to haka ne shine inda ijtima ahlus sala lokacin haduwa da ni mutane wanda suke nagari na eto shi kuma wannan ai in har ya zamanto za a leƙa musamman ahalar khair ko ahalar sala ko ma'abuta wannan to babu wanda zai sifanta da dunga yin hidima ga waɗannan Allah to zartar da zure shi wani sirru ne da in kana so ɗiyanka su zamanto mutanen kirki to zamanto kana taimaka mami waɗanda suke ma'abuta nagarta mutanen kirki shi ne abinda burhanuddin yake cewa wanda yake son ɗiyan shi su zamanto makaranta ƙur'ani su zamanto kaza to zama yana kulawa da ni janibin masu shagaltuwa akan wannan bangare na neman ilimi sannan kuma nawa ya ce a ciki da akwai lalle mi ziyara ta mutanen kirki da kuma alal khair ka dinga ziyartar su wannan kuma in dai ba shi mutumin baya so ba kawai misalin sai zaman toni malami ne kana yawan ziyara zai ga kana shagaltar da shi to nan gurin kuma sai zaman to ka takaita amma ba haka nan ba alkhairi ne yawan ziyarar alal khair kenan ka dinga ziyarar su sannan kuma mustahabbancin san mi yawan karatun qur'ani a ramadan magabata suna rufe duk wani abin da suke sun dukufa su shagaltu akan kenan karatun Qur'ani wanda Ramadan gashi nan mi gaba gare mu saboda haka kenan shagaltuwa da wannan sannan kuma kasantuwa shi shine yafi dukkanin raguwan zikirrika saboda inda da akwai wani zikirin da yafi shi ko wanda yake daidai da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga mi aikata wannan hafiz ibn hajar yace lalle a ciki da akwai nuni akan cewa fara sabkar ma manzala sassan wahayi a watan ramadan ne saboda sabkar shi zuwa saman duniya jumlatan wahida daga lauhil mahfuz amine ne a watan ramadan ne kamar yadda ya tabbata hadisi na malaika jibril shi yasa hadisi na ibn abbas shi yasa malaika jibril sai ke dinga bibiyar abin da ya sabkar ma ci sarsan kowace shekara sai bujiro ma manzala sassalam da qur'ani sabka a kowane kenan shekara ramadan zuwa ramadan a shekarar da manzo Allah sallallahu zai bar duniya shi kuma a watan ramadanan wannan sai suka yi sabganawa biyu sannan kuma cikin mi karatun ya nuna tartil ne ake tartil ne ake saboda sabga ce ake yi a watan kamar yadda ya tabbata hadisi na Fatima radiyallahu ta'ala anha take ba da labari kenan a tsarin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam aka sabkar da alqur'ani lokaci yayi na da 40 kuke tarsa a wa anhu radiyallahu anhu daga ibn abbas Allah kare da gare shi anna abbas sufyan ibn harb akhbara wa anhu radiyallahu anhu daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu anna abbas sufyan sakhar ibn harb akhbara abu sufyan shine sakhar ibn harb ibn umayyah ibn abd shams ibn abd manaf ya bashi labari kenan wannan ruwaya ta aqran sahabi daga sahabi kenan wanda a babe na neman ilimi da akwai wannan wanda kuke koyan ilimi tare da shi abokin karatunka don ka nemi wata fa'ida ka karu da shi ka koyi ilimi wajen shi wannan ba kaskanci ba ne ba ɗaukaka ne shi ne nan gurin kaga ruwaya ta aqran kenan anna herakala ya ba shi labarin abu sufyan ya gaya ma abdullahi ibn abbas don a lokacin da wannan al'amari kin ya zamanto ya faru kaga ya faru ne a shekara ta nawa a shekara ta shidda wannan lamari ya faru abdullahi ibn abbas a lokacin yana yaro arsala ilai herakala wane ne herakala shine sarkin rum arsala ilai ya aika zuwa ga abu sufyan akan abu sufyan ya zo gunshi fi rakbin min quraish abu sufyan shi kuma a lokacin yana cikin wata tawaga ta qurayshawa saboda a shekara ta shidda ce da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi yarjejeniya ta Hudaybiya wadda daga cikin rukunan da aka yi ko sharuɗaƙin akwai cewa za a tsagaita wuta tsakankanin mazuwa sassan da kafiran ƙurishawa shekara goma abu sufiya ne ce a lokacin yaƙi ya feke su ya sussuke su sau da haka suna fama da talauci tunda suna yaƙi da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in za su je su sham zuwa kasuwanci tunda abin da suka dogara kasuwanci dole sai sun bi ta madina to yanzu kuma suna yaƙi a tsakankanin su kaga ba su da wannan dama yanzu da aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta shekara goma sai aka yi gaggawa kowa ya tattara mashi kuɗi aka haɗa mai a matsayin shi na jagora akan cewa maza a je sham kenan a yi wannan rahilata ne da ake yi rahilata shita'i wa saif to a lokacin abu sufyan sai ya tafi yana jagoranci cikin wani rakab wani ayari na mahayamin na ƙureshawa sai suka ta ina suka tafi sham wadda sham kuma tana ƙarƙashin mulkin shi wannan herakla wakanu tujjaran bisham sun kasance tujjaran 'yan kasuwa bisham a sham filmudda a lokaci filmudda a wa'adi allati kana rasulullah sallallahu lokacin da ma'aji sai zamanto ma da fiha aba sufyan sun yi yarjejeniya da abu sufyan wa kuffara quraish madda fiha aba sufyan wa kuffar quraish da kafiran qurayshawa fa atawu saboda haka sai aika kuma abu sufyan fa atawu sai zo mushi ya zo mawa sarkin rum wa hum bi iliya amma a lokacin da ya tura aka kira su abu sufyan suka zo su wa hum bi iliya a lokacin sun samu hirakal sarkin rum yana baitul maqdis saboda yayi wani alƙawali don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da sojojinsu suka ce nasara akan fatattaka farisa alif lami magulibatun rumu fi adinil ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun to a lokacin sai zamanto kenan sarkin rum sai alƙawari tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan nasara zai tattaki da kafa har zuwa baitul maqdis amma sai sa za a mai shimfiɗar tafi tun daga nan gurin har zuwa can gefe kuma duk da filar filar filar an sa na girmamawa kuma ba wanda zai hau wannan sai shi kadai duk tsora hidin su tafi a gefe kaga yadda ake mulki kenan wannan faga tana kaga a wani lokaci ake zunta yanzu wasu ne ko to ai shi ta zara kaɗan ce yanzu misali to kaga amma yanzu misali a ce daga nan zuwa maradi ashe yake wani kaga abin tahiyya ba kaɗan bace ba wa kanun tujjara bi shafil mudda allati kana ma da fiya rasula wa kuffara quraishin da kuma kafiran qurayshawa ya nuna halaccin yin sulhu tsakankanin musulmi da kafirai wa sulhu khair ba laihi bane ko da tsakanin kasar musulmi da kasar kafirai aka ga cewa lalle yin kiyayya da waɗannan ko karawa da waɗannan da akwai wata matsala sai a yi maslaha kaga abin da yawa mutane ba su fahimta ba don an yi maslaha tsakankanin mamlaka an yi wani sulhu tsakanin mamlaka da kuma kenan amerika ko da wata ƙasa ai alkhairin da musulmi za su samu ya fi kenan mi sharrin da zai biyo baya aƙallan ƙalla adadin musulmi nawa ke da kwai a faransa nawa ke da kwai a rasha nawa ke da kwai a amurka kai dan kana da magaram dan kana guri kaza shikenan sai a nuna maka wasu basu cikin tsanani to kaga in aka yi yarjejeniya za a bar su su yi addinin su su je aiki haji su je kaza su je wani amma in fakiyayya ce a tsakankanin daular da waccan daular in mi zai biyo baya tuzguna ma waɗannan musulmin wanda suke ce yan kada saboda haka wa karo tujara bi shafil mutta allati ma da fiya rasulullah wa abbas sufyan kuffar quraish fa dawu abu sufyan sai suka zo wajen sarki rum wa hum bi iliya a lokacin su hirakala da fadawan shi suna baitul maqdis fada'ahum fi majlisi sai gayyato sai kira su majalisar shi wannan ya nuna da aka kirawo su a bisa al'ada ta yau in shugaban ƙasa ya kira ka ya ce ina gayyatar ƙungiya kaza ko jama'a kaza ko jama'ar malamai shin yanzu daga nan da kun tashi ya mai kuna zuwa za ku je fara shugaban ƙasa za ku yi kwana biyu ko uku za a sarke ku a masarki go ga lokacin da za ku shiga gurin shi ai ba da kun je ba za ku gana to suka zo a wancan garan da ya tura suka zo to kuma bayan sun zo fa a tagu sai suka shigo gun shi kenan ne daga baya sai suka zo mishi fi majalisi lokacin kuma a fadin mulkin shi tunda tana yiwa lokacin da suka zo ma yana cikin wani sha'aninsa wa haulahu uzama urru gefe da shi da akwai manya-manyan rumawa duk suna gefe sun ma da ahun sannan kuma da ahun sai kira su da a tarjumana sai kuma yasa aka kirawo mai mushi tarjama ɗin shi faƙala sai sarkin rum yake faɗi ya ce ayyukum a ƙaraba nasban ma'ana bayan ya umarci mai yin tarjama ɗin shi wanda zai fassara mushi daga larabci zuwa kenan yaransu sau da haka sai ke cewa ayyukum a ƙarabu nasaban wane ne a cikinku ya fi kusantacce niya na danganta bi hadar rajuli da wannan mutum alladhi yaz'umu annahu nabiyyu wanda yake riya cewa shi annabi ne me yasa a nan gurin herakala aka ce ya ce wanne ne ya fi kusan nasaba saboda shi ya fi sanin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zai faɗi abin da yake gaskiya da gaskiya abin da ya sani wani zai ga ce a to a matsayin shi na ɗan uwan shi ai zai faɗi ma abu dan ya kare ɗan uwan shi to ai ya san cewa babu yadda za a yi ƙarya in yi ƙarya ragowar waɗancan mutane za su ce ƙarya ce dan ya kare ɗan ƙabilar su ko kuma dan ya kare jinin shi